أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم ووالاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته dukkan godiya da yabo da girma da ɗaukaka sun tabbata ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komi wanda ya sake haɗa mu a cikin wannan makaranta mai albarka makarantar malam bello gelgel rahimahullahu ta'ala a cikin wannan dare na juma'a inda muna sha takwas ga watan jumadal ula hijira 1443 wanda ya daidai da 23 ga watan 12 2022 miladiya ko da ɗaya na mutu shi 21 da 21 miladiya inda za mu yi khatamar littafin ashama'il muhammadiyya na al'imamu tirmidhi rahimahullahu ta'ala za mu tashi babi na hamsin da biyar babu ma ja a fi mirasi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam babi wanda ya zo yana bayani akan hadisan da ke magana akan gadon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن الحارث أخي جويرية له صحبته وتنشي عمرو بن الحارث وتنشينا هذا صحبة معنى سهاديني ɗan'uwan juwairiya ne matar annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne ahi juwairiya ɗan'uwan juwairiya matar annabi sallallahu alaihi wasallam shi na yake kuma bayan ɗan'uwanta ne lahu suhuba kuma sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam an wato wannan sahabi yana cewa ma taraka rasulullah sallallahu alaihi wasallama illa silahahu wa baglatahu wa ardan ja'alaha sadaqa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yarda su bai bar wani abu da za a gado ba in ba makami ne na yaƙi ba in an ka ce as-silahu ana nufin adawatul harbi makaman yaƙi takobi mashi sulke kwalkwali da sauransu da su ɗaya bari kayan yaƙi wa baglatahu da kuma alfadarinsa wato wannan alfadari da ake kira duldul bayan alfadari kuma sannan wa arzan ja'alaha sadaqatan da kuma wato wata gona wadda wannan gona ya sanya ta sadakatan sadaka ce wato ya bashe ta sadaka don haka ba ta ma shiga cikin kayan gado don ya riga ya maishe ta sadaka don haka kaga ko da ana gadon annabawa to wannan gonar ba za ta zama gado ba saboda ya riga ya sanya ta sadaka ce ya bashe ta humusi ga talakawa wato wannan hadisi yana ambata muna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shine a'azzu khalqillahi wa akramuhum ala Allah shi amma hi girman halitta Allah shine Allah ya fifita shi akan kowa da komi amma saboda ya nuna ma wannan duniyar ba ta da wani tasiri ba ta da wani daraja ko girma a wurin Allah annabi sallallahu alaihi wasallam bai bar komi na wani abu da ya shahi toton duniya ba in ba makaman yaƙi ba waɗanda ko su ya riƙe su ne saboda suna taimaka mai wajen yaɗa addinin Allah suna taimaka mai wajen taimaka ma addinin Allah sai kuma alfadara sai wanda yake hawa yana tafiya wajen yaƙi da ita yana ziyartar musulmi da ita yana zuwa gaida marar lafiya da ita sai kuma gona sai wadda rajinta ita ce ake ce ma gonar fadak sulusinta kuma tana cikin wani rahi da ake kira wa wadil ƙura da kuma wani kaso da ya samu a cikin waton ganima haibara sulusin gonar ta gehen banin nadiri ce wanda kuma annabi sallallahu alaihi wasallam tun yana raye ya ba da wannan gona sadaka yace musulmi da talakawa na musulmi su zanka ci daga cikin wannan gonar wanda shi da iyalai ne suna ci a cikinta sannan kuma talakawa musulmi suna ci a cikinta ya riga ya maishe ta sadaka bayan rasuwa tai ta riga ta koma sadaka ga baki daya dan haka ba za ta zama gado ga kowa daga cikin iyalansa ba duk da nan dai hadisin mai ruwaya bai ambaci sauran kayayyakin annabi sallallahu alaihi wasallam irin tuhahinsa saboda kaɗan nan bai ɗauke su wani abu ba shi yassa sai dai wannan alfadarin da an ka ce annabi sallallahu alaihi wasallam da ya baro ta wato ita kan ta ya baro ta har ta ƙara girma sai ta mutu an ka turbuɗe ta a cikin wani duci da ake ce majabal rabuwa a can mamba wannan hadisi da yana nuna mana annabi sallallahu alaihi wasallam ya rayu a cikin zuhudu da gudun duniya da soyayya ga lahira wanda yana nuna mana guzurin lahira ba shi ne dukiya ko ɗiya ba a aikin ƙwarai da annabi sallallahu alaihi wasallam bai bar komi da ya shahi duniya ba abinda ya baro abinda zai amfani al'umma ta ne da talakawan al'umma ce حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال جاءت فاطمة إلى أبي بكر قالت واتن فاطمة تاتي واتن تازوجا أبو بكر فقالت من يرسك وانيني زي قاجيك فقال أهلي وولدي إيالينا دكما إيانا كاتم بي سيدنا أبو بكر سورتنا سنتكاها ومي هجة سيتفار دي قسا قسا shin wai kai sayar na abubakar idan kan rasu su wane ne za su gaje ka faƙala sai ya ce ahali wa waladi iyalaina da iyana su za su gaje ni sai ba ta amsa faƙala sai sai da fatima ta ce mali la'ari su abi to ni nissa ba zan gaji babana ba faƙala abubakar sai sai na abubakar radiyallahu anhu yake ce masayida fatima radiyallahu anha sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqul naji manzon Allah tsiya da amincin Allah su tabbata a gare sa yana cewa la nurasu ba a gadon mu wato mu ma'ashar al'anbiya yake cewa su annabawa ba a gadon su wato sai na abubakar yana son ya faɗa mata cewa mahaifinta ba irin sauran mutane ne da ake gado ba shi wani na musamman na wanda ba shi cikin waɗanda idan suka rasu za su bar wani abu wanda za a gada a ba a gado su sai dai annabi ya ce walakin ni wato sai na abubakar ya ce walakin ni a'ulu man kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ya'ulu sai dai ni zan ɗau nauyin duk wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke ɗaukan nauyi manzon Allah ba a gado ne duk abin da ya baro sadaka ne amma ni zan ɗau nauyin duk wanda a ƙarƙashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana ni zan kula da iyalan manzon Allah wa unfiqu ala man kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yunfiqu alaihi kuma zan ciyar da wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana ciyarsuwa a kansa wannan hadisi imamu tirmizi ya rawaito shi ya ce kuma hasanun gharibun wato wannan hadisi yana mana bayani akan cewa sayyida fatima radiyallahu ta'ala anha diyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta zo wajen sayyidina Abu Bakr lokacin da yake khalifa bayan rasuwar mahaifinta sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai take tambaya sai shin wa zai amshi dukiyarka bayan rasuwarka ya kai khalifa sai karba iyalaina da iyana to shine sai ta yi gina akan irin wannan ansa da sai na abubakar ya bata sai ta komai mai wata tambaya wanda dama shine manufarta shi yasa ta yi shinhiɗa ta ce to ni bisa ban gadon babana sai sai na abokan ya ba ta labari da hadisin da ita ba ta samu labari ne ba shine cewa dukiyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba a gadonta sadaka ce bayansa sannan abubakar radiyallahu anhu ya ba ta labari wato akan cewa shi zai ɗau nauyin duk wasu iyalai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato hikimar da ta saba a gadon annabawa saboda kada magadan nan na annabawa su yi gurin mutuwar waɗannan waɗanda za su gada mahaifan nasu in sun kai gurin mutuwar su za su halaka to shi yasa Allah ya sanya babu ma gado tsakanin ɗan annabi da baba ne annabi حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن كثير العنبري وأبو غسان قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البحتري أن العباس وعليا جاء إلى عمر واتن عباس annin annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma ali dan uwan annabi sallallahu alaihi wasallam dan anni ne jaa ila umara sun zo wajen sayyidina umar lokacin da yake khalifa yahtasimani ko da suka zo suna jayayya yaqulu kullu wahidin minhuma ko wanda ɗaya daga gare su shina cewa li sahibihi ga aboki ne anta kaza anta kaza kai ne kaza kai ne kaza ala dariqil kinaya fa qala umar sai umar yace li dalhata ga dalha wa zubairi wa abdurrahman ibn auf wa sa'd wato wadanda su ne annan zaune majalisar sayyidina umar sai yace an shudukum billahi ina gammashe ku da Allah ina gama ku da Allah asami'tum rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqulu shin ko kun ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shina cewa kullu mali nabiyyin sadaqatun dukkanin dukiyar wani annabi daga cikin annaba dukkanin annaba baki daya to dukiyar da suka bari sadaka ce illa ma at'amahu sai abinda zai ci inna la nurasu yace haƙiƙa mu ba a gado mu mu annabawa kenan ma'ana dukiyar annabawa sadaka ce waƙafi ne fi sabilillahi ba a gadonta ba ta zama gado ga iyalai ne to shine sai na Umar yake tambaya waɗannan manyan sahabbai Talha da Zubair da Abdurrahman bin Auf da Sa'ad waɗanda dukkanin su suna cikin al-ashra al-mubashsharun bil janna cewa kuna shaida akan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wani annabi dukiya tai sadaka ce ba gado ba to da haka jayayyar gara sayyidina Abbas da sayyidina Ali ke yi shine suka raba musu gardama akan cewa don kowanne yana ganin cewa shi ya cancanta da gadon wannan gona ta fada ko ta gona da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya baro to shine sayyidina Umar ya yanke musu hukunci akan cewa to dama shi Annabi ba ba a gado ne wa fil hadisi qissa wato hadisin mai tsawo na yana da qissa mai tsawo wanda yana bayani irin gonakin da Annabi sallallahu alaihi wasallama yan mallaka ya mallaki wajen gona guda uku da kuma sauran jayayyar da su sayyidina Ali da shi sayyidina Al-Abbas suke yi tsakanin su to sai shahi wannan dogo kissa ya kawo wannan wanda shine an mahallin shahidi a cikin wannan babi حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا صفوان بن عيسى عن أسامة بن زيد عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله حقيقة منظم الله صلى الله عليه وسلم قال ياتي لا نورس ما تركنا فهو صدقة منظم الله صلى الله عليه وسلم ياتي مو معاشر الأنبياء باء قادم معنى بشيء النبي طيبا دق النباوة باء قادم ياتي ما تركنا دق أدن منكبر فهو صدقة تشي ونن صدقاني kuma wannan hadisi ne ingantacce Imam al-Bukhari da Muslim da Imam al-Tirmidhi duka su rawaito shi حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال an karɓo daga annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce la ya simu warasati dinaran wala dirhama magadana ba za su raba dinari ko dirhami daga abin da nabbaru ba ba za su raba gado ba ma tarattu duk abin da nabbari ba da nafaƙati nisa'i bayan an hitar da nafaƙar iyalina wa mu'unati amili da kuma waton ɗaukar nauyin ma'aikata na irin alƙalai da malamai da wasu sarakuna waɗanda ke shugabancin wasu al'amura da annabi sallallahu ya sa su to duk abin da ya bar wannan to fuho shi sadakatun sadaka ne mana duk da an hidda nafakar iyali aka hidda nafakar amillai to duk abin da ya saura sadaka ne bisa ga fuqara'ul muslimina magada ba za su gaje shi ba shi ma wannan hadisi ne ingantacce imam al-bukhari da muslim da tirmidhi duka sun ruwaito shi wato wannan hadisi yana ƙarin bayani akan hadisan da suka gabata akan cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama wato ba a gado ne da shi da dukkanin sauran annabawa sai ba da misali da dinari da dirhami cewa duk abin da ya bari in ba nafakar iyalai ne ba da ma'aikata ne to sadaqatul liwajhillahi da haka la mirasa li ahlil bait ahlul bait ba su gadon annabi sallallahu alaihi wasallam dukiyar da annabi ya bari sadaka ce حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا بشر بن عمر قال سمعت مالك بن أنس عن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان قال دخلت على أمر مالك بن أوس يتيتيا ناشق وجن سيدنا أمر فدخل عليه عبد الرحمن بن عوف سيغا عبد الرحمن بن عوف يا شغو وطلحة ده طلحة وسعد ده سعد وجاء علي والعباس سيغا علي ده عباس سنزو يختصمان سنا جايية فقال لهم عمر سي سيدنا عمر يتشي مسو أنشدكم بالذي بإذنه تقوم السماء والأرض ina gama ku da Ubangiji wannan da sammai da ƙasai suna tsayuwa ne da izininsa, mana ina gama ku da Allah, a ta'alamuna anna Rasulallah sallallahu Alaihi wasallama ƙal, shin ko kun san cewa manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce, lanurasu ba a gadon mu, shina nuhin ma'ashirar al'adiyar, ma taraknahu sarakatun, duk abin da mun ka bari sadaka ne. faƙaru sai suka ce Allahumma na'am lalle haka ne mun shaida tabbas manzon Allah ya faɗa ya ce ba a gadon su su annabawa wafil hadisi qissatun tawilatun shi ma da irin wannan hadisi da ya gabata ne cewa yana da kissa mai tsawo wadda ke bayani akan abubuwan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya baro na gado da kuma ainihin jayayyar da sayyidina Ali da Abbas suka yi حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش عن عائشة قالت ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai bar dinari ko dirhami ba kamar yadda muka karanta a baya dama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai yarda shi kwana alhali akwai dirhami guda ko dinari guda a hannu ne komi dare sai ya rabe shi sannan shi kwanta to dan haka sai da Aisha take ba da labarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai bai bar dinari ba bai bar dirhami ba wala shatam bai bar wata burguma tunkiya ko akuya ba wala ba'iran bai bar raƙumi ba qala mai ruwaya ya ce wato wa ashikku fil abdi wal amati ina shakku shin sai da Aisha ta ce bai bar bawayanan bawa namiji ko bai waya mace ba tana yana shakku shi mai ruwaya akan shin sai da Aisha ta faɗi ta ce bai bar bawa ba ko bai bar bawaya ba amma dai su waɗannan dinari da dirhami da burguma akuya ko tunkiya ko raƙumi duk waɗannan bai baro su ba imamu tirmidhi shi ya rawaito wannan hadisi kuma hadisi ne hasan wato wannan hadisi yana karfafa waɗancan hadisai da sun ka gabata akan cewa dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai bar wani abu na dukiya mai kima ko mai wata daraja mai yawa wadda za a ambata ba ya ƙarin bayanin cewa ko burgumin akuya ko tunkiya ko raƙumi bai baro ba inda yake shakka shi ko ya baro bawa ko goya ko bai baro su ba wannan dai hadisi shina wato wannan babi gaba ɗai shine muna bayani akan cewa annabawa gaba ɗaya ba a gadon su saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai bar wani abun da za a gada ba babu ma jaa fi ru'yati rasulillahi sallallahu alaihi wasallama fil manaj babi wanda yazo yana bayani akan ru'yan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin kwana wato maholkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin kwana cewa idan kai maholkin annabi sallallahu alaihi wasallama to shi ka gani saboda shi kan bai iya suranta annabi sallallahu alaihi wasallama sannan maholkin annabi wa qal haddathana sufyan an abi ishaqa an abi al-ahwasi an abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم أن كربو دغ النبي صلى الله عليه وسلم قال ياتي من رآني في المنام duk wanda ya gane ni a cikin kwana to fa qad ra'ani haqiqa ya gane ni mutum yakan iya ganin shakhsiyan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin kwana ne saboda haka idan ya ga annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin kwana da sifofin da an ka sani na manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam to ya tabbatar da cewa manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya gani wannan shi ne amfanin sanin sifofin manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam wanda imamu tirmizi ya fara shi hidan littafi ne da bayani akan sifofin manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam saboda shi manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama manzo ne wanda Allah ya kiyaye shi ya tsare shi daga shedan ya taho shi sura irin sura ta shedan ba zai iya talabbusi ba shi surar ta ba mutum irin surar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda haka musulmi zai yawa sun ga manzon Allah sallallahu a cikin kwana kuma bisa ga sura ta wadda yake ta haƙiƙani kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ya faɗi a cikin hadisai daban-daban cewa duk wanda ya gane shi a cikin kwana nan duniya to zai gane shi a can lahira illa dai malamai suna saɓani ga wanda ya ga manzon Allah sallallahu alaihi sallama a cikin surar da ba irin sura ta ba an san sifan manzon Allah sallallahu alaihi sallama amma sai ya yi mulki ne da cikin wata sifa wadda ba sifa ta ta haƙiƙa ba wasu na ganin cewa ba shi na ya gani ba wasu na ganin cewa a'a annabi ya ce fa duk wanda ya ganin ya gani dan haka shi na ya gani sai dai duk wannan wani abu da ya gani na wani na kasu da ya gani ciki to shi mutumin da ya yi wannan muhalkin shi ne adda wannan na kasu dan haka rashin cikar sura annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin muhalki ne yana nuna shi na da na kasu gare shi dan haka shi gyara shi na da wata tawaya a cikin addini ne dan haka shi kokari shi gyara ta saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi a cikin hadisi ingantacce na Muslim cewa duk wanda ya gane shi a cikin kwana shi ya gani kuma zai gane shi a falke don haka wato wannan ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin kwana bushara ce daga cikin busharori don haka wannan hadisi da sauran ire-irensa suna nuna mana cewa ganin annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin kwana to gani ne na gaskiya saboda shekan ba zai iya suranta hasken manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda hasken manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana kone duk wani shedani حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي حسين عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منزون الله تيار أمينكم الله سبت أغريس ياتي من رآني في المنام duk wanda ya gane ni a cikin kwana fa qad ra'ani haqiqa ya gane ni ni ne ya gani fa inna shaytana la yatasawwaru aw qala la yatashabbahu bi haqiqa shaytan bai iya suranta ni ko kuma bai iya kamancece ni ya gani ba zai iya yin wata sura ko wata kama irin kamata ba wannan hadisi ne ingantacce wanda Imam al-Bukhari da Muslim da Tirmidhi suka rawaito shi shi ma irin wancan hadisi ne da ya gabata wanda cewa duk wanda ya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam to shi ya gani حدثنا قتيبة قال حدثنا خلف بن خليفة عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زم الله سيارة أمنتين الله استبت أجريس ياتي من رآني في المنام فقد رآني duk wanda ya gane ni a cikin kwana to haƙiƙa ya gane ni ni na ya gani ba wani ba ƙala abu isa abu isa ya ce wa abu malikin haza wato wannan abu malik huwa sa'ad ibn tariq ibn ashyama shine sa'ad ibn tariq ibn ashyam wa tariq ibn ashyam shi kuma tariq ibn ashyam huwa min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa qad rawa 'an nabi sallallahu alaihi wasallam ahadisa hakika ya rawaito hadisai daban-daban daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sami'tu ali ibn hujr yaqulu qala khalaf ibn khalifa khalaf ibn khalifa ya ce ra'aytu amr ibn hurais sahiban nabi sallallahu alaihi wa sallam naga amr ibn hurais sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ana gulamun saghirun alhali ina karamin yaro rawahu ahmad wa tirmizi imamu ahmad da tirmizi su suka rawaito wannan hadisi wato na man ra'ani fil manami faqad ra'ani حدثنا قتيبة هو ابن سعيد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن عاصم بن كليب قال حدثني أبي أنه سمع أبا هريرة يقول ياج أبو هريرة أنا تشيوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منظم الله سيادة أمنشن الله استبت أغريس ياتي من رآني في المنام فقد رآني دو wanda ya gane ni a cikin kwana to haƙiƙa ya gane ni ni ya gani ba wani ba fa inna shaytana la yatamassalu bi saboda haƙiƙa shaytan ba zai iya suranta ni ba ba zai iya wato shiga irin tawa ba qala abi fa haddastu bihi ibn abbas asim yace babana yace sai ni ba da labarin wannan hadisi ga wato ga abdullahi dan abbas fa qultu sai ni ce mai qadra aitu ni wa na yi mawalkin manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam fazakartul Hassan ibn Ali sai tuna da alhassan ɗan Ali jikan manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam faƙultu sai nace shabbahatu gubihi ni dai ina kamanta annabi sallallahu Alaihi wasallam da alhassan dan shi bai taɓa ganin annabi sallallahu Alaihi wasallam amma sai mahulki ne dan haka sai ce yana kamanta shi da jika ne alhassan faƙala ibn abbas sai abdullahi dan abbas yace innahu kana yushbihu aiko alhassan yana da kama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka dai annabin na ka gani shine ka gani dan haka wannan hadisin yana karwa waɗancan hadisai da sun gabata akan cewa dai ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin kwana gaskiya ne shedan ba zai iya suranta shakhsiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba to shine kulayb ibn shihab wanda yake tabi'i ne shi ne ke faɗa ma abdullahi ibn abbas cewa shi fa ya yi mahalkin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma a cikin mahalki ya ga cewa annabi waton kamar alhassan ne ya ga alhassan bin ali yana da kama da annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne ibn abbas ke faɗa masa cewa aiko alhassan shi ya fi kowa kama da annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin jikoki ne saboda sayyidina ali waton bin abi talib yana cewa innal hasana ashbahu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ma baina sadri ila ras lalle haqiqa alhasan yayi kowa kama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tsakanin kirji ne zuwa kai ne yayi kama da annabi sallallahu alaihi wasallama ga fuska shi kuma alhusaini yayi kama da annabi sallallahu alaihi wasallama akan jiki ne shi kuma da ƙasa kaga wannan yana nuna tun zamanin sahabbai ana mahulkin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sai na abbas ya gasganta wannan tarihi da ya ce ya yi mahalkin annabi sallallahu alaihi wasallam har ya kwatanta mai shiya ya faɗa mai cewa ya kama da alhassan kuma ya ce lalle ko annabi yana da kama da alhassan don haka annabi ne ya gani حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي ومحمد بن جعفر قال حدثنا عوف بن أبي جميلة عن يزيد الفارسي وكان يكتب المصاحف shi yazid al-farisi mutum na marubuci wanda yana rubuta alqur'anai qal to shi yazid al-farisi yace ra'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam fil manami shi tabi'ina shine ce nayi mahulkin annabi sallallahu alaihi wa sallama zaman ibn abbas a lokacin abdullahi dan abbas yana raye qala yace fa qultu li ibn abbas sai ni faɗa ma abdullahi dan abbas inni ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama fi an haqiqani nayi maholkin annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin kwana fa qala ibn abbas sai abdullahi dan abbas yace inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama kana yaqulu haqiqa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana cewa inna shaytana la yastati'u an yatashabbaha bi haqiqa shaytan bai iya kamanceceniya da ni ba zai iya suranta ma kai ne ya suranta kai ne a cikin kwanan wani ba shi ce annabi ne ba zai iya ba da haka annabi ya ce fa man ra'ani fil nawmi duk wanda ya gane ni a cikin kwana to fa qad ra'ani haqiqa ya gane ni ni na ya gani da haka sai ibnu abbas ya ce ma wannan mutumin tabi'i hal tastati'u an tan'ata hadha ar-rajul alladhi ra'aytahu fil nawmi to shin ko kana iya sifanta mini wannan mutumin da ka yi mahulki a cikin kwana kacce annabi na? ka faɗa ne sha'unwanin sanin sifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don da ka gane shi cikin kwana ka tuna waɗannan sifofin ka san shi na dan shi wancan ya kamanta shi da alhassan ya ce ya ga ya mai kama da alhaji ƙala na'am sai bawan Allah nan wato yazidul farisi sai ya ce lalle ina iya sifanta ma shi an'atu laka rajulan bainar rajulaini zan iya sifanta ma shi akan cewa wani mutum ne tsakanin mutum biyu ma'ana shi ba gajere ne ba shi ba dogo ne ba wannan shine sifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace jismuhu wa lahmuhu asmaru ila albayan sannan jiki ne da naman jiki ne to ja ne wanda jan ya karkata zuwa ga fari kaga da masu fa annabi sallallahu alaihi wasallama ja ne cikin fari fari ne cikin ja ja ne mai surkin fari fari ne mai surkin ja sannan akhalul ainihi mai kwallin idanu ne yana da kwallin halitta wanda in ka kalli idanu ne kamar ya shafa kwalli amma kuma bai shafa shi ba haka idanu ne suke kwallin halitta gare shi sannan hasanu dahiki mai kyawun murmushi ne in yi murmushi yana da kyau jamilu da wa'iril waji sannan mai kyawun zagayen fuska ne in ka kalli fuska ta da ta zagaye mai kyau ce sannan mala'at lihiyatuhu ma baina hazihi ila hazihi sannan waton geme nan ya cika wanga kumci zuwa ga wanga kumci ya cika ya cika qad mala'at naharahu yace kai geme ne ya cika kirji ne yana da babban gini qala aufun aufun yace wala adri ma kana ma'a hazan naki amma ban san waton abinda attare da wannan sifan ba shi mai riwayat ba shi mai muhulkin ba mai riwayat ce ban san sauran sifofin da ya ambata ba ya dai faɗa ma ibnu abbas waɗannan sifofin fa qala ibnu abbas sai ibnu abbas yace laura aita hu fil yaqazati ko walke ka gane shi mastata an tan atahu fawqa haza ba za ka iya faɗin wata sifa fiye da haka ba ka kai ƙarshen sifan tashi duk wanda zai sifan tashi ko walke gane iyaka sai haka dan haka annabi sallallahu alaihi wasallam shi ka gani ala abu isa abu isa ya ce wa yazidul farisiyu wato shi yazidul farisi din gada an kace yayi muhalki wanda shine marubucin alqur'anai huwa yazid ibn hurmuza shine yazid dan hurmuza wato imam tirmidhi yana ƙara bayyana muna wannan tabi'in da yayi wannan muhalki yace wa huwa aqdamu min yazid ar-raqashi dan yazidu yazidu dukkanin su farisawa ne to kakka dauka wanga yazidur raqashi ne a'a wancan yazidu daban ne ya ya riga wanga yazidu ra'ashi warawa yazidu al-farisi wa an ibn abbas ahadisa wannan yazidu al-farisi wanda muke magana mai wannan mahalki almajirin ibn abbas ne ya ruwaito su hadisi sai gare shi wa yazidu ra'ashi shi kuma wanga yazidu ra'ashi wanda zai iya yi ma iltibasi da wancan yazidu lam yudrik lam yudrik ibn abbas bai samu ganin ibn abbas ba ba su haɗu ba wa huwa yazid ibn aban ar-raqashi shi ana cewa yazid ibn aban ar-raqashi wa huwa yarwi an anas ibn malik shi ma dai tabi'i na amma ya yi riwaya ne daga anas dan malik dan shi anas dan malik ya makaru wa yazid al-farisi wa yazid ar-raqashi kilahuma min ahli al-basra kaga duk mutanen basra na dan haka kasu rikice ka wa Auf ibn Abi Jamila shi kuma Auf ibn Abi Jamila huwa Auf al-A'raji shi ake kira Auf al-A'raji shi yayo riwaya wannan hadisi ne Yazid al-Farisi to wannan hadisi dai yana nuna muna abinda wannan tabi'i muhalkin da yayi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda shine amfanin sanin sifofin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa in ka gane shi a cikin bacci ka riga ka san sifofi ne kana tabbacin shine ka gani shine ibn abbas ya tambaye shi ya faɗa mai yadda ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam shine ya faɗa mai cewa ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam mai madaidaicin tsayi shi ba dogo ba shi ba gajere ba hori ne mai surkin ja ko ja ne mai surkin hori mai kwallin idanu ba tare da ya sa kwalli ba sannan dariya sai ko murmushi ne mai kyawo ne sannan zagayen huska ta kyakkyawa ne shina da geni babba wanda ya cika ainihin kirji ne to shine ibn abbas yace tabbas ka iya sifanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ko gani ne kai da hili bakin ka kenan حدثنا أبو داود سليمان بن سلم البلخي قال حدثنا النضر بن شميل قال قال عوف الأعرابي أنا أكبر من قتادة عوف الأعرابي ياتي ناهي وتناجر من قتادة حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن أخي بن شهاب الزهري عن أمه قال قال أبو سلمة قال أبو قتادة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زعل الله يرى أمين الله ثبت أجريس ياتي مر آني دون دي مهلكينا شنة يعني في النوم ينا نهن شكم قوانا فقدر الحق حقيقة جستيا يجني معناه من زعل الله يجني ده جستيا ba wani ba shi dan ba zai iya suranta shi ba Imam al-Bukhari da Muslim da Ahmad da Tirmidhi suka rawaito wannan hadisi ma'ana mahalkin nan nashi da yayi mahalki ne na gaskiya babu wahani a ciki ne babu ƙarya حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا ثابت عن أنس أن رسول الله حقيقة منظم الله صلى الله عليه وسلم قال ياتي من رآني في المنام فقد رآني دو وند يغنيني أتكن كوانا تو حقيقة ني يغني فإن الشيطان لا يتخيل بي حقيقة الشيطان بزي إيه سورة تاني با قال سنة النبي يتي ورؤيا المؤمني مهلك مؤمني جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة ولينكي نيدك ينكي أربعين شدة daga ajza'un nubuwa daga wato juz'o'in annabci wato shi muhalki na mumini kamar wata bushara ce kamar wani yanki ne na annabci wanda annabci ya riga ya yanki amma akwai mubashirat ba a iya ba a wa mutum wahayi mala'ika ba zai toshi mai magana ba don ba a wa kowa wahayin mala'ika in ba annabi ba amma za a yi mai bushara a cikin kwana to ita wato muhalki a cikin kwana shi kuma wani yanki ne na annabci cikin yanki arba'in da shidda ma'anar wannan shi ne wato annabi sallallahu alaihi sallama kahin a fara yi masa wahayi sai da an ka fara yi mai bushara cikin kwana ya yi wata shidda yana muhalki duk abin da ya muhalki to sai ya ga abin nan bayyane kamar gayyari mahulkin nan nashi sai ya zama gaskiya kamar hasken sahiya to saboda haka aka ce annabi ya ce mahulki wani yanki ne kaga wata shidda in ka wato kakkasa su to kashi ɗaya ne cikin kashi arba'in da shidda na annabci shekara nawa an kai ana wa annabi sallallahu alaihi wasallam wahayi shekara ishirin da uku to ishirin da uku shekara ishirin da uku kaga shekara bi tana da wata nawa sha biyu to kaga in ka ce shidda shidda kaga shidda biyu ko to 23 sun koma nawa kenan yawa 46 kaga 46 sai ka dauki kashi guda wata shidda an kai ana wa annabi sallallahu alaihi wasallama ru'ya yana ru'ya cikin muhalki wannan kashi daya kenan to shi amma na kashi ɗaya daga cikin kashi arba'in da shidda na ajza'un nubuwa wato manzo Allah sallallahu alaihi sallama yana ba mu labari akan cewa waton gani ne a cikin kwana gani ne na gaskiya gaskiya ce wadda babu kokonto a cikinta saboda ni shedan ba zai suranta shakhsiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sannan annabi yace bayan kirata tai zuwa ga ar-rafiqul a'la babu abin da ya saura in ba al-mubashirat ba al-mubashirat shine maholki wanda mumini ko mumina za su gani wannan maholkin maholki ne na gaskiya saboda haka maholki na gaskiya wanda mumini zai wani yanki ne daga cikin ajza'un nubuwa حدثنا محمد بن علي قال سمعت أبي يقول قال عبد الله بن المبارك عبد الله بن المبارك يتشي إذا ابتليت بالقضاء فعليك بالأثم عبد الله بن المبارك يتشي إذا أنك جربيك دا القالنشي إذا أك جربيك واتن أك باك القالنشي فعليك بالأثم إنا هورنك da biyar diddigi da koyi da wato shugaban halitta annabi sallallahu alaihi wa sallama da kuma halifofi waɗanda ashiryayyu ma'ana ka bi abubuwan da an ka ruwaito ka bi ka'ida ka bi yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ke aikatawa ma'ana idan Allah ya jarrabe ka ka zama alƙali kai ne mai yanke hukunci tsakanin mutane ga al'amuransu kai ne ke ɗauke zalunci ka yaɗa adalci to yace ina horonka da karanta littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai koyi da shi shine ittiba'ul asal shi amma anan biyar da haka in kai aiki da alqur'ani da hadisi shine ma'anar koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka ka karanci sira ta magabata kama daga yadda su sayyidina Abubakar sayyidina Umar suka yanke hukunci da su sayi da na'ali da sauransu waɗanda su ne abu manya-manyan waɗanda suka yanke hukunci saboda alƙalanci farko kifaya ne dole na sai an samu alƙali to na haka yanka samu wanda ya cika sharuɗa to shi ƙoƙarin biyar asar wato abin da aka rawaito kenan حدثنا محمد بن علي قال حدثنا النضر بن شميل قال أنبأنا بن عوف عن ابن سيرين قال هذا الحديث دين ابن سيرين yace wannan hadisi da kuke karatu waɗannan hadisai da ake ruwaitowa ku sani fa addini ne karɓa hadisin ga da ruwaito shi to wani sashe na daga cikin addini fanzuru amman ta'khuzuna dinakum dan haka ku tsaya ku yi bincike ku kalla ku duba ku san gasuwa za ku amsa addinin ku saboda hadisi in ka karɓo shi abu ne wanda za ka yi aiki da shi to idan baka bi hanya ba wadda a ingantatta ka karɓa hadisi kaga za ka bi hadisin za ka ɗauka hadisin da ba kila ba karɓaɗɗe ba ne don haka dole ne sai ka yi biyar diddigi ka san ina za ka karɓa hadisin shi ne ce labud da an yi hazal ilmu min rijali siqa don haka ilimi da hadisi da addini duk abu ne wanda ya shahi addini da haka dole ne sai ka san ina za ka karɓi addininka la yi ukhazul ilmu min ahalin zai wal fiski ba a karɓi addini daga ma'abuta karkata ko ma'abuta fasikanci ko yan bid'a da haka ka san inda za ka karɓi addininka wato wannan hadisi yana nuna mana irin kwaɗayin musulmi akan karɓo addini ta hanya wadda an madaidaiciya karɓi addini daga mazdari wanda an mu'tamadi to shi yasa imamu tirmizi ya kammala wannan littafin nashi a shama'ilul muhammadiyya da wannan ainihin asari wannan hadisi wanda imamu muslim ya ruwaito shi ingantaccen asari ne wato saboda al'umma su kula da karɓo sunna daga matatatta sannan idan za ka karɓo addininka idan za ka yi karatu a matsayinka na ɗalibi to ka san inda za ka yi karatun nan ka san inda za ka karɓo riwaya ingantatta saboda ka amso abin da an mai rauni ko abin da abin suka saboda kai duk abin da ka amso shi za ka yi aiki da shi da ka san inda za ka karɓi addininka ka yi aiki da shi to wannan shi ne hadisi na ƙarshe daga cikin wannan littafi mai albarka da muka karanta a cikin darasi 45 a yau mun kai ƙarshen wannan littafi na al-Imam Tirmidhi wato Ash-Shama'il al-Muhammadiyya muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya nuna muna wannan rana da muke kammala wannan karatu wato na wannan littafin na al-Imam Tirmidhi rahimahullahu ta'ala inda muke 18 ga watan Jumadal Ula hijira 1443 wanda ya daidai da 23 ga watan 12 2021 miladiyya alhamdulillah ta'ala wassalatu wassalamu ala rasulihi tatawala wa ala alihi wa sahbihi wa man wala subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk